نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله قد حث الإسلام على التدبر والتأمل لما في تنزيل من الآي العظيم إخوة الإيمان هناك سورة قصيرة لكنها كبيرة في معانيها وما دلت عليه من ترخيص الحياة الإنسان المسلم وجوهر النجاة والفلاح في الحياة إنها سورة العصر وما أدراك ما سورة العصر قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال عنها إمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم أحبتي في الله أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر في مطلع هذه السورة وهو الزمان لتعظيمه ومكانته ولما فيه من العجائب أمة تذهب وأمة تأتي وهو لا يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذا الزمان إخوة الإيمان آية من آيات الله عز وجل إخوة الإيمان ومن تأمل هذه السورة وجد أنها تقرر حياة واضحة ومبينة وهي أن الربح كل الربح في فعل الخيرات وكل ما وراء ذلك ضياء وخسارة ولهذا قال في السورة إن الإنسان لفي خسر أي بمعنى جنس الإنسان في غبن ونقص وعقوبة وهلكة فهو مشغول فهو مشغول في حياته وإنه سيخسر في آخرها إخوة الإيمان ومن, أس ومن خسر الآخرة خسر كل شيء قال الحق تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي الذين حققوا الإيمان بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهذا هو أساس الفرح وأمان وسرور واطمئنان فالعمل الصالح من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى فكلما زاد العمل وكان صالحا زاد الإيمان وكلما نقص نقص الإيمان إخوة الإيمان أن النجاة لا تكتمل إلا بالتواسي بالحق والصبر عليه والحق هو لزوم طاعة لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامرهما واجتناب النواهي والتواصي بالصبر خلق عظيم إخوة الإيمان ومن رزق الصبر أعطاه الله خيرا كثيرا وجعل أسيرا عليه يسيرا قال سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم نفد ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين أنفق كل شيء بينه ما يكن من عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى وما أعطي أحد أطاعنا خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن النجاة من الخسارة والهلاك للفرد وللمجتمع هو تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو الذي يغرس الخوف الله تعالى وخشيته في القلوب ويمنع الناس عن الإفساد في الأرض فيحفظ الدين والمال والنفس وبدين وبدون الإيمان تخسر الأمة وتفترق وتضعف ويختل المجتمع إخوة الإيمان أهم ما نستفيد من هذه السورة الكريمة قيمة الوقت ودور المجتمع في التواسي بالحق وتواصي بالصبر وأنه والصبر مفتاح السعادة وأن الحياة قصيرة إنه ما سجرما منا ما الله سبحانه وتعالى قوديا قوديا مالا إياكا يقول ما سيماني كجي طوران الله matukajin tsoro kada kowane ɗaya daga cikinmu ya yi sakaki kada mai sakaki da imani face mun mutu muna masu imani ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu wataala shi ya halice ku daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi magana mai kyau magana ta gari kuma kusan cewa babu magana lahiyayya wadda ta yi nesa da ƙarya wadda babu shakku a cikinta sai magana Allah alƙur'ani da ko magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku masu imani kusan cewa addinin musulunci ya kudaitar da mu akan cewa mu rika tuntuni mu rika nazari irin abin da yake tare da mu na alkur'ani ka karanta wata aya ko ka karanta wata sura ko qur'ani gaba ɗaya ka karanta to ana bukata kai nazari kada ka mishi karatun jarida kada ka mai karatu na inna rududu shikenan ka karanta ka kare akwai abin nura akwai abin nazari sako ne wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi kuma ya ba shugaban halittu shi ne annan muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashe bai dace ba ka mushi karatu na wucewa karatu na rashin tuntuni karatu na rashin ta'ammul ya kamata duk wanda zai karanta ƙur'ani ya tsayaye nazari ya san cewa wani saƙo ne allah yake so ya isar a nan a gare shi don ƙur'ani wasiƙa ce daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ɗaiɗaikun musulmi kowa shine tsarin da Allah ya tsara mu rayu a kai da Allah ya halice mu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan sakon da ya kawo kaga kenan ya zama dole ya zama wajibi mu rika tuntuni mu rika nazari a irin qur'ani da muke karantawa ba karatu kadai ba yake tare da qur'ani qur'ani so ake a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi abinda ya ce a yi a yi abinda ya ce a bari a bari to wanda so da yawa shi ne muka rasa kuke ganin rayuwarmu take cikin yanayi mara kyau kuma musan ba halak ba musan ba haram ba musan ba menene Allah yake so a gare mu meye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya isar da shi rashin sanin alqur'ani ya zama wajibi mu je makaranta ya zama dole kuma yanzu abubuwa sun zo da sauki tarjama tarjama iri-iri na alkur'ani ko da harshen hausa ko da harshen turancin faranshi ko turancin ingilishi ko wasu harsuna daban za ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ka ga cewa mi allah yake so ya gaya maka don allah yana magana ne a gare ka kai mai imani don wa masu girma za mu fahimci ko kuma za mu yi nazarin wata sura sura ce ƙarama mai aya guda uku kaɗai amma sura ce karama sai dai tana da ma'anoni waɗanda suke masu girma ita ce suratul asr imamu shafi'i rahimahullah daga cikin manya-manyan malamai yake cewa inda za a ce Allah bai so ko ba da wani abu sai wannan sura kadai irin su suratul baqara masu kusan izihi biyar ali imran nisa'i wa ma'ida a ce qur'ani ba a sabko da komi ba sai sura mai aya uku imamu shafi ya ce da wannan ta ishe mu mu rayu akan imani mu mutu akan imani kuma mu iske Allah subhanahu ta'ala cikin yanayi mai kyau ya ce da a ce Allah bai sabkar da wani abu ba akan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan sura ita da suratul asr ya ce lakafatuhum aida ta ishe ta ishe komi babu abin da ta rage to wannan ɗan uwa masu girma wannan sura da farko Allah subhanahu wataala sai rantsuwa Allah yake rantsuwa da lokaci shine al'asr bi mana az-zaman lokacin da muke raye ko lokacin da ban ma raye ko kuma lokaci na dare ko lokaci na saye in dai wani irin lokaci ne to Allah yana rantsuwa da shi wannan kuma zai kai mu zuwa ga fahimtar muhimmancin shi lokaci yana da muhimmanci kakkabar lokacin ka ya tahi a banza kai baka yi zikirin Allah ba ba karanta ƙura'ani ba ba ka je wa makaranta ba ka nemi alherin duniya ba kai wata sana'a ba ba ka nemi alherin lahira ba haka kawai kana zamne inuwa sahe kana zamne inuwa marece to wannan bai dace ba musulunci bai karantar ba da wannan dole ka tashi ka yi aiki aikin da zai sa ka samu gidan aljanna ko kuma aikin da zai sa ka samu alherin duniya wanda mutane suke nema dare da rana sahe da marece to Allah subhanahu wataala sai rantse malamai suka ce Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama amma ɗan adam a mataki na tauhidi bai dace ba kowa ya rantse da komi sai Allah shi kadai ba a rantsewa da komi sai Allah duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba Allah kiyaye zai shiga babe na shirka zai iya rasa imani Allah ya kare mu Allah kiyaye ba rantsuwa ga kowa sai Allah shi kadai subhanahu wataala dan uwa masu girma wannan sura ce karama amma tana da abubuwa na mamaki yanzu ku dibi mamaki na lokaci za ga al'umma su kutum ta zo ta tahi babu labarinta in ba ƙura'ani ya wuri labari ba kuma ma watan ƙura'ani zai ba mu labari a gaya maka garin daurin amma babu su mutane suna rayuwa a sama ashe rairayi yarihe su suna can ƙasa kamar yadda aka gano gidan samudawa da adawa a cikin saudiya raire ma yarihe shi babu labarinsu amma ƙura'ani ya ba da labari to wannan al'ummar da suka tahi sai wasu al'umma kuma suka zo kuma su ma dai tahiyyar da za su yi kuma wasu za su sake zawa to wannan yana nuna maka cewa a matsayinka na mai imani kai ma yanda can da babu kai aka yi waɗancan adawa da samudawa kai ka tabbatar baka cikinsu kenan baka na labari aka baka to kuma kai ma yanzu a gaban nan za a yi wasu jama'a za a yi wasu al'umma kuma kai babu kai a ciki me ya kamata kai ka kalli darajar lokaci ka bota ta mu Allah subhanahu wataala don ka samu Allah a cikin yanayi wanda yake mai kyau to shi wannan zamani yan masu girma bai sakewa sai an yi kiyama babu abin da zai sake shi sai dai ku ku sake ku ku yi wata rayuwa daban to kuma shi wannan lokaci mahimmancin shi yana daga cikin alamomi wanda za mu san cewa Allah maɗaukakin sarki ya kai girman da za a bota ta mushi maɗaukakin sarki shi yake hudo da ranar shi tashi ce babu wanda ya sai ya ce yau katta huto shi yake haɗar da kawon shi ya kawo iska ya yi ruwa ya hudo da cimaka ya raya mutane babu mai sa hannu a ciki wannan Allah ne yake abin da ya ga dama kudurar shi ce mulkin shi ne to ashe wannan ya kamata a ce mu ji tsoron Allah mai wannan girman kowane ɗan adam ya dace a ce ya ji tsoron shi ya bi umarnin da ya ce ya kuma hannu da hannun da ya hana ‘yan wa masu girma in muka yi nazarin wannan suna ƙarama za ku ga cewa babu riba a sararin duniya gaba ɗaya kamar mutumin da ya ribaci aiki na alheri a lokatan yanka gaba ɗaya inda za a ce allah ya baka duniya kai kai da ɗan gwagwarmaya lamba guda wajen neman duniya to sai Allah ya baka duniyar gaba daya to za a samu ranar da baka nan kuma ka bar duniyar kaga wannan ba riba bace ko kuma kai ne dan gogormaya na neman mulki Allah ya damka ma shi kana nan kana nan sai ka mutu ka bar shi ɗan duniya suka gadi kayan su kai kuma ka tahi lahira to kaga wannan shi ma ba riba bane menene riba shine kai aikata aikin alheri zai amfane ka a nan duniya kuma a gobe kiyama za ku gamu da shi ayyukanka na alheri su za su amfane ka amma duk abin da kake gani a duniya in dai ba aikin alheri ba ne babu abin da za ka tahi da shi ko ma mine ne ko kakaye kusa da kai za ka bar shi a nan daman ba da shi ka zo ba ko ba za ka koma da shi ba to wannan sura in muka yi nazari da kyau za mu ga cewa lalle babu alheri babu riba kama a ce mutum ya samu ribar yin aikin alheri Allah ya sa shi daga cikin bayu na gari wanda suke aikata aiki mai kyau jama'a masu girma duk wanda ya bar lokacin shi ta yi a banza to babu asarar da ta wuce wannan a gobe kiyama mutane da yawa za su cize yatsa ya Allah ina ma a maida mu mu aiki mai kyau Allah a bani minti daya kadiba nan minti nawa gare ka awa nawa gare ka kwanaki nawa barkatai ga sunan kabar su a banza to shine ake so idan muka karanta wannan sura muka yi nazari to lalle tabbas mutun zai kokarin kare lokacin shi kakkamar lokacin ka a banza kai zikirin Allah ko ka karanta Qur'ani ko ka yi biyayya ga iyaye ko ka kai ziyara ko ka yi wani abu mai amfani na duniya da amfanin lahira wannan shi ne abin da ya dace kuma wannan shi ne mai wayo daga cikin masu imani sai allah subhanahu wataala ke cewa dukkan ɗan adam hasararre ne yana cikin hasara kowane ne ba hudda ɗaya ba in ji allah maɗaukakin sarki to wannan yana karantar da mu cewa ɗan adam yana cikin wani abu da ake ce makamun ga shi ne misali kamar mutum ya je kasuwa ya sayo abin da ake saidawa dala ɗari a jika goma ya kuke gani in ya zo gida aka ce nawa ka sai wannan ya ce jika goma na saye shi aka ce ai gashi nan a shago kusa dala ɗari ake saida shi wani irin nadama zai wani irin takaici zai ci to wannan shi ne misalin mutumin da ya rayu a duniya ga lokaci allah ya bashi ga lahiya lahiyar shirau yana abincin shi zaman lahiya gidan shi zaman lahiya amma kuma ya bar lokacin shi a banza sai an je kiyama sai laliba ya laliba ya diba sai ga lokacin da ya amfani da shi ɗan kaɗan ne wannan shi ne algabin da yawa daga cikin mutane allah ya kare mu allah ya kiyaye wannan sai ta faru a gare shi to shi sa mu ma kanmu nasiha mu ma kanmu jan kunne mu yi amfani da lokaci don samun alheri kuma dukkan ɗan adam za ka samu tawaya wajen aikin shi mai kyau za ka ga hallaka a tare da shi sai wanda suka zamanto suna aiki mai kyau wannan su ne ba sa cikin hasararru ba sa cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gama su da hasara gobe kiyama Allah ya kare mu Allah ya kiyamu to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce lalle ne duk mutumin da ya hasarar lahira ya yi hasara komai inda za a ce a duniya Allah ya baka komai irin abubuwa gimshikai wanda mutane suke barazana da su a nan duniya a ce Allah yi kama ilimi ka yi kowa ilimi a nan duniya kakaf ba a Nijar ba a ce Allah yi kama kuɗi ka yi kowa kuɗi a duniya ba Nijar kaɗai ba a ce kuma kai kake mulkin duniya wannan ukun duka Allah ya haɗa ya tattara ya meƙa maka to sai ka mutu da ka tashi a gobe kiyama bakka da daidai da miskala zarra aiki na alheri to wannan kai ka rasa komi kamar ka je ka dawo a banza saboda wannan abin gaba ɗayansu ba su da amfani shi ne sai allah alƙur'ani yake cewa hasararru su ne waɗanda suka yi hasarar kawunansu da iyalinsu ranar kiyama sai Allah ya ce ku saurara ku masu imani wannan shine hasara bayananniya an baka komi a nan duniya to amma ka rasa komi a kiyama kaga kenan ko ba a dawowa ko ba shawara to yanzu ne kamata mu ga mu a raye yanzu da za a ce wanda suke kabari a tado su irin gwagwarmayar da za su yi wajen aiki sahun gaba wajen sallah sahun gaba wajen karatun qur'ani wajen zikirin Allah wajen aikata aikin alheri saboda sun ga kat sun ga haza to amma sai dai kash ba a dawowa to ashe mu yanzu da muke raye ya kamata mu yi aiki da lokacin mu mu aikata aiki mai kyau mu ma Allah da'a mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'a mu gyara halayen mu mu yi abin da zai amfane mu a duniya mu yi abin da zai amfane mu a lahira tunda mu yanzu gashi a raye muna lunwashi lokaci bai gushe mana ba muna da dama muna da lokaci Allah sa mu gyara kuma dole sai mun yaki da shaidan to sai Allah ya ce daga cikin wannan sura kararrama idan muka yi nazari ya ce wanda ba sa cikin hasara su ne wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau sai suke ma juna wasiya wa'azi wani ka ji tsoron Allah wani ka yi haƙuri wani abi gaskiya murka yin gaskiya a fasa ƙarya kowa ya haƙuri ka yi haƙuri ɗan uwanka zamantakewa ta yau da gobe sai da haƙuri to Allah ya ce wannan shi ne bayun da basa hasara a gobe kiyama sabai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan mutum biyu za su rabu sai ya mu sai ya karanta mashi wannan sura dalilin mi dalilin Allah ya ce suna ma juna wasiya da bin gaskiya da yin haƙuri sai ce mashi ya kai wane ka san darajar lokaci ka san cewa dan adam cikin hasara yake kada ka zama cikin hasararru ka yi kokarin bin gaskiya ka yi ƙoƙarin yin haƙuri sai ce mashi salamu alaikum sai su rabu kuma haka shi ma in yaga wani yaga ɗan uwan shi sai ya karanta mashi wannan sura saboda sura ce babba duk da cewa ƙararrama ce a ganin ido to yanwa masu girma idan aka ce bin gaskiya a tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr shine mutum ya imani da Allah da cewa Allah subhanahu wataala shine ubangiji shine abun bauta kuma kasancewa addinin musulunci shine addini kuma kasancewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne annabin da Allah ya aiko to wannan abu guda uku in ka hada su shi ne bin gaskiya shi ne yin gaskiya to mala ce kuma wannan shi ne asalin mutum ya samu zaman lahiya a cikin zuciyar shi ka samu nutsuwa don aiki mai kyau yana lazumta mutum imani mai kyau shi kuma imani mai kyau zai kai mutum zuwa ga gidan aljanna to amma rashin aiki mai kyau da rashin imani shi kuma yana sa mutum ya rika yin baya ya yi baya ga Allah Allah ya kiyaye har ya ganshi a gidan wutar jahannama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yawan masu girma babu abin da zai kai mutum zuwa ga abin da yake so rabo na ƙarshe shi da mu yi aiki mai kyau mu rika ma junanmu wasiya akan cewa mu yi gaskiya bai dace mu yi ƙarya ƙarya ta kowane ɓangare ko ta ɓangaren rayuwarka ko kuma ta ɓangaren rayuwa ta gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya ce waɗannan su ne ba sa cikin hasara sai kuma mutane masu ma ce ma mutane a yi haƙuri haƙuri babban babi duk wanda Allah ya arzita shi da haƙuri to lalle ne Allah subhanahu wataala ya ba shi kaso mai yawa na alherin duniya kuma Allah ya ba shi rabo mai yawa na alherin lahira in dai ka zamanto mai haƙuri kai kada ya zamanto abubuwa suna tada ma hankali kada a ce ai kai wannan wani krize ne shi wani baya hushi wane waɗanshi baya mutuwa wane bai yahiya wannan mummunan hali ya kamata a ce wane da an yi waɗa da shi ya mance wane haƙuri gare shi wane mutum ne mai juriya duk abin da za a mushi in aka ce yahe mini sai yahe to kaga wannan shine siffa mai kyau kuma shaidan mutanen duniya shi ita ce shaida kwakwara gobe kiyama Allah samu daga cikin masu haƙuri hadisi ya tabbata daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'd bin Malik bin Sinan yake cewa wasu mutane suka zo wajen manzo Allah tawaga ta mutanen Madina suka ce ya makin Allah ka bamu sai manzo Allah ya shiga gida ya tattaro abubuwa na abinci da kayan sawa da waye abubuwa sai ya basu sai wasu sai wasu ma sai su dawo ya makin Allah a ƙara mana sai manzo Allah ya ƙara musu da yana daga cikin siffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba taba tambaye shi wani abu ya ce babu ko kuma ya ce ba bai badawa sai dai in ya ƙare karaf kuma shi ma he ya laliba ya diba ko ina in babu to shi ne manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da abin da yake hannun shi ya ƙare ya ce musu to ya ku jama'a kusan cewa ni a matsayina na manzan da Allah ya aiko baiwa in hana ku wani abu wanda Allah ya bani manzan Allah ya ce musu baiwa ya kamata su samu nutsuwa a cikin zukatansu sai ya ce musu amma kusan cewa bai kamata ku rika roƙo ba kullun kai ka baka gobe ma a ƙara ma shi da manzan Allah sai ya ce duk mutumin da ya kare mutuncin kanshi mutumin da ya zama tura dangana to Allah zai sa mushi dangana yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu wa'azi bayan ya ba su abin da yake hannun shi gaba daya yace musu to ku ji tsoron Allah ga abin da ya dace ku bar yin roko kadiba yanda ake roko kamar sana'a kaga wanda bai dace ba ya sa ma addini manzo Allah yace duk mutumin da ya roko babu larura a gobe kiyama da an ganshi ana gane shi huskar shi babu nama haka zai tashi mutanen kiyama suna gani za a ce wane kenan dan roko ne ga zub da mutunci ga rashin daraja ga damun mutane ga abubuwa da yawa wani ma ƙato babba zai iya aiki amma wai bara yake kaga kenan anan masu basu ma da hannunsu a ciki wajen taimaka ma banna ga ƙaton mutum yayi karhinka in kuka kokowa zai kada ka amma wai zai rika roko kuma ka doka ka bashi dan me yasa zaka bashi in akwai wani aiki ka je ka bashi in zai aiki in bai aiki sai je yawo baya barba cewa kanshi ya mutu da yunwa dole sai yayi aiki lalaci ne da kuma banna da sa'a ma shari'ar musulunci har a duniya ake kallon musulmi kai ka ce musulmai musulunci wani rukunin musulunci ne bara mutane dole wai sai sun yi bara wani ma an ba bashi hayar ga batare yana hushi to wannan cin mutunci ne ga addinin musulunci jama addinin musulunci batanci ne akan wannan bara manzo Allah ya ce musu ku bar roko duk wanda ya kare kanshi Allah zai kare shi bai tsaya nan ba sai ya ce kuma duk wanda ya nemi wadatar zuciya to Allah zai wadatar da shi ne alƙana'a Allah ya baka ko da ɗan kaɗan ne in ka gode to Allah subhanahu wataala ƙara ma zai amma in ka nuna cewa Allah bai baka ba kuma Allah ya baka to sai Allah ya zare albarka daga cin abin da ya baka ko da kana da kuɗin mutanen duniya sai ka ga cewa haɗamaka kullun ƙaruwa take har sai ka mutu to wannan shi ma mummunan hali ya kamata mutum ya zama to mai kana'a ka dangana da abin da Allah ya baka kada ka sake kai roƙo sai manzo Allah ya ce wanda ya sa ma zuciyar shi haƙuri to Allah zai sa ya ji haƙurin kaga shine gabar da muke magana wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr in zuciyarka mai tashi ce in kasancewa kai hushi gare ka to wani mataki zaka dauka a zuciyarka cewa in an bata ma rai ko kai shiru kakkai magana ko kuma ka tashi gabar wurin manzalla ya koya mana abubuwa da yawa yace idan kai hushi ka zamuna in hushin bai huta ba ka kwanta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai idan kai hushi kana tsaye zaka iya bugun wani ko da hannunka to kaga kenan sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hanya akan cewa kai ne matsayinka na mai imani zaka horar da zuciyarka akan cewa kai hakuri kada ya zama to kana rike abubuwa a cikin zuciyarka sallallahu alaihi wasallama sai ya ce duk wanda Allah ya bashi haƙuri duk wanda Allah ya bashi haƙuri to an bashi wani abu mai girma ko ko manzo Allah ya ce ata'an khairan babu kyauta da kai alheri kamar a ce Allah ya baka siffa ta haƙuri ka zama to kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai taba rama ma kanshi wani hada ba ko a zage shi sallallahu alaihi wasallama ko a bige shi ko a ga ya mushi wata magana tsiran Allah da amshi la tabbata gare shi bai taɓa rama ba a tarihin shi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama bai taɓa rama ma kanshi ba sai dai yana taɓa dokar Allah a lokacin da yake hushi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu kuma ya kamata mu yi koyi da shi mummunan hali ne a ce kai mai hushi ne mummunan hali ne a ce kai baka haƙuri kuma menene zaka rabauta da shi a wannan duniya a ce baka yi haƙuri ba haƙuri zamanka da tsakaninka da iyayenka dole umarnin Allah ne ka musu biyayya haƙuri zamanka da makwabtanka dole ne umarnin Allah ne zamanka da matarka zamanka da ɗanka zamanka da abokanka na sana'a ko abokanka na bulaguro ko ma mine ne duk abin da ka sani in dai babu haƙuri da ci to hasara ka kama yinta kenan za ka yi hasara duniya mutane su ƙiƙa ku yi ta faɗa da mutane kuma gobe kiyama wannan alheri ba ka da shi ya kamata mu sama kanmu haƙuri Allah subhanahu wataala na tare da masu haƙuri kuma Allah ne ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai hakuri kuma hakuri aljamil malamai suka ce as-sabrul jamil shine hakurin da in ka yahe ma mutum baka tuna baya baka cewa wane ya mun laihi na yahe amma ina jiran shi radda ya sake to wannan shi ba hakuri bane cikakke ka yahe mishi hal abada wannan shine siffa ta mutanen kirki masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya samu daga cikin masu hakuri yawa wasu gina babu hasara kamar mutum ya hasara imani babu hasara kamar a ce mutum ya hasarar rashi a gobe kiyama da iyalin shi yawa masu girma wannan sura mai girma tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko shine daraja na lokaci da kima na lokaci abu na biyu shine haƙuri ya kamata mutum ya nazari a cikin wannan sura ko mutum ya diba tafsirin ta gaba daya da kowane harshe zai ga Allah subhanahu wataala yana karantar da mu akan haƙuri kuma ita sura tana karantar da mu haƙuri ƙofa ce babba ta samun sa'ada shine samun rabo da samun nutsuwa a ƙarshe sura na yana take da gajera haka aya uku kacal ta ba da maroni masu yawa malamai suka ce tana karantar da mu cewa rayuwar dan adam kamar haka ne dan kadan ne kakka bata ba kanka lokaci ka ce ina da shekaru kaza ina da shekaru kaza a'a baka sani ba awa daya awa biyu kwana daya kwana biyu shekara daya shekara biyu to har saboda haka sai mu ce gyara imani Allah subhanahu wataala ya gyara mana imani Allahumma yazid salamu wal muslimin Allahumma dammir adaka ada din ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فز بلادنا وجدنا يا رب العالمين muna tawassali ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin ayyuka wanda muke kyawawa karbabu a wajen Allah madaukakin sarki wanda ba su da lahiya daga cikinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya Allah kuma ya sa kafara ne wanda suka rasu muna roƙo daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya hasa kabarinsu Allah ya sa su daga cikin 'yan aljannar firdaus muna roƙo ga Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasanmu Allah ya kare jagororinmu Allah ya kare sojojinmu Allah ya kare iyakokinmu da kuma sauran ƙasashen musulmai musamman musulman da suke gaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su Allah ya kare jinanansu duk abin da ya tsanani muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya mana maganin shi abin da ya mana nisa Allah kusanto mana da shi na alheri muna roƙo ga Allah subhanahu wataala duk wanda ke tare da mu anan niyya ta alheri fata ta alheri Allah ya cika mana guri Allah ya ba mu abubuwa da muke so na alheri duk wani sharri kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم أنك حميد المجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله